بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا محمد بن يوسف وهو كذلك قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن جلد عن جلد بن أيوب جلد أو جلد ها؟ عن جلد بن أيوب عن رجل عن عائشة رضي الله عنها قالت لإنسان أنا عائشة تشيبوني اجتنب شعار الدم in matanka tana haila ka nesaci lokacin da jinin ya zo farko-farko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا كفت الأذى يعني الدم إذا كفت الأذى يعني الدم إنجن يرفو يكابي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا شريك شريك أو شريك شريك الليث المجاهد قال لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها في سر وفي سرتها ويبهب لي في تنا هيلا أسعدو ليت سكادن شنية تقودا بيوكو كتشيبنتا معنى مارت كنا جكنت كنا استغفر الله قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن ابن صالح عن ليث عن مجاهد قال تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيض تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيض وإذا كي واسادة تدين لك كيسو معناه كفو في قدابي وكان إسا كيسو mana jikin mace tun daga tsakar kanta har tafin kanta kafarta wajen jin daɗin mijinta sai inda shari'a ta hana lokacin haila قال أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت تتيب كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف تتي نا kasance tare da manzo Allah a cikin bargo daya ko shi ko mayafi daya ko lullubi daya suna cikin zani daya fawajadtu ma tajidu nisaa mana sai hailanta ta zo mata to ya tai fa qumtu sai tace sai ta tashi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaki ce me ya faru ne kika tashi ana fisti haila kika yi qultu wajadtu ma tajidu an-nisa'u ma'ana ta yi haila kenan qala zaka ma kataba Allahu ala banati adam yace abu ne da Allah ya rubuta shi akan mata ɗan adam قالت فقمت فأصلحت من شأني ثم رجعت ta ce sai na tashi na na gyara jikina sa'annan na sake dawowa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama udkuli fil lihafi da ta gyara jikinta ta da sai mazu Allah ce ke shiga cikin ke shiga cikin mayafin mana ko bargo ko mayafi ko abin da suka lullube jikinsu da shi udkuli fil lihafi fa dakhaltu tace sai ta shiga قال أخبرنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتجئة في الخميلة إذ حلت ta ce ina kwanci tare da manzon Allah a cikin bargo a cikin lullubi zani ɗaya ko mayafi ɗaya in hirtu shi ke na shiga haila ce ta yi haila fansalaltu sai na ja jiki na fita fa a hastu siya ba haizati na je na ɗauki tufar da nake sakawa lokacin haila faƙala ana fisti sai mazu Allah ce kin yi haila ne kultu na'am sai na ce i kanat ta ce fada'ani fattaja'atu ma'ahu fil khamila ya ce ki zo babu damuwa kenan ki zo ta zo ta shiga cikin mayafin malullubin ko bargun قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة tace ta kasance ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wanka a cikin mazubi daya al'ina ko ƙwarya daya ko mazubi daya ko roba daya ko bokiti daya ko makayi daya duk abin da ake zuba ruwa ana wanka a ciki wa kana yuqabbiluha wa huwa sa'imun manzo Allah ya kasance yana sumbantanta halin kasancewa shi yana azumi an fahimta wayannan duk zamu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake tarbiya shi yasa dole halin shi ya ce saba da na mutane saboda su shi za a yi koyi da shi ba shi zai koyi da wani ba eh kowa ya san lokacin da mace ke cikin haila tana jin ba daɗi to wani yare wani yare manzo Allah ke musu kin haila ne ai babu damuwa ki shigo ba haka bane ba to in tana cikin haila hankalinta ya tashi sai kai kuma ka tsawata mata kin fai kaza kin fiye kaza kin kaza kaza kaza sai abin ya karu ko sai ya ragu sai ya karu karuwa zai zai lokacin da ta shiga tashin hankali sai ka tausaya mata shine mana waje ala bainakum mawaddatan wa rahma kayan san matakai kenan ko matakan guda nawa ne uku na farko taskunu ilaiha ana bukatar sukuni waje ala bainakum mawaddatan nabi wa rahma da tausayi da jin kai na hudu hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su sun suke rufa muku asiri kuma kuna rufa musu asiri amma dan ita ba kai ba ka zamo yadda ka zamo ba kai ma sai ka fita waje gudun bakin makarantu bakin titi yan matan good evening to mutunci ya zube addini ya zube ba daraja amma ita sayyidina umar ba ka yi fada ba wani aka tayar ma hankali gida zai zo ya fada masa sayyidina umar yana zuwa sai ga abin da ke gidan sayyidina umar ya fi na gidansa sai kama hanya ya juya sai sayyidina umar ya ce ya taho mana lafiya ya kuma ka zo ya ce ai na zo ne na kawo abin nan sai kuma na ga ya ce ai ita ke fama da ci da sha na da wanke tufata ita ke hana ni fita waje mana ba dan matarka ba kowane ne kai da karfin halinka da in karfin wannan matsalar ta tashi jini ya motsa dole sai ka fita to ashe tana ba tana da daraja mai girma a cikin rayuwar da kuke ciki قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه فوق الإزار وهي حائض wanzu Allah yana runguman matarsa tana cikin haila amma in faukal izari in ta ɗaura zani to faukal izari ai yana ɗaukan mana nawa biyu faukal izar da aka saka tufa haka yana nan fokal izar ne ko nan kuma fa nan fokal izar ne قال أخبرنا بشر ابن عمر الزهراني قال حدثنا أبو الأهوس قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرهبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إهدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها na Aisha ce manzo Allah yana umurtar ɗayan mu in tana haila da ɗaura zaninta sa'an nan sai ya yi runguma da ita. Hala akhbarana Abdus Samad قال حدثنا شؤبا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين رضي الله عنها kuntu attaziru wa ana ha'idun ta na kasance ina daura kwarjalle na ko zani na ko mayafi ko mene thumma adkhulu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi lihafihi sa'annan na shiga cikin zanin manzon Allah mayafin manzon Allah lillibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد قال سئل ابن جبير أن تنبي ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا me ya halatta namiji ya ji daɗin jikin matarsa in tana haila kala sai ce ma fauƙal izari ma'ana sama da kwarjalli ma'ana zaninta ko mayafinta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد ذاك تمشيتي تزائي كونتيا أكن شنفدا قيا واللهف شتى أما قوانا ما يفنسا فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لهافي إن باس بن قدابي to wannan guda ɗaya sai a raba gefe a yi mana haza ahwat kenan suke cewa قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال له ما فوق السرر أو السرة ويزي يجن دادي دا إتا دا كتشيب ينتزوها إن دا يرنقما داي ديني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض منذ الله صلى الله عليه وسلم يكن للبيت تاردني ناتش هايلا ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب ya yi wasa da kaina da jikina amma na riga yana daura abin nan kwarjalle na daga cibiya zuwa rabin cinya qala akhbarana sulaiman ibn harb mana hakkan mace ana iya jin dadi da shi kenan in aka rungume kai za a ji dadi kenan قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها يهودا واسو إما تتي هيلا بزاء أبنش ديتا بزاء زونا ديتا جدا غدابما ولم يشاربوها بزاء شاتا ردا إتبا وأخرجوها من البيت سيئة بتر ديتا جدا ولم تكن معهم في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما عن ذلك sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da Yahudawa ke ciki fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid abinda aka ce kada ku yi shine kada ka sadu da ita shine kawai in kuma bahaushe aka ce saduwa an san me ake nufi da saduwa ko fa'amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuwakilu hunna sai manzo Allah ce masahabai ko tana haila za ta yi abinci a ci za a zauna da ta gida wa an yusharibu hunna wa an yakunna ma'ahum fil buyuti mace na haila za a sha za a ci abinci da ita za a sha ruwa za a sha lemu za ta kawo abin da za ta kawo min ruwa a sha ko menene wa an yaf'alu kulla shay'in wa an yaf'alu kulla shay'in ما خلا النكاح ما معنى وأن يفعلوا كل شيء كومي كومي سيدمي سيسادوا كأي أبن داك هنا to komai din me da me za su shiga ciki kenan da yawa faƙalatil yahudu sai yahuda suka ce ما يريد هذا أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه أي والناس كوما يمكي تسكي سيا سابا من بايا سيا داتي دمو فجاء عباد بن بشر وأسيد ابن هضير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقال سيوانا صحابي قلنا بيسك دوسك بامنزا الله لاباري سيسكتي يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيط يا منزا الله بزام سادو دسوبة كوسنا هيلا فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا سيفسك منزا الله تتنزا إيه suka har suka zaci hatta zananna annahu qad wajada alaihima har suka zaci cewa manzo Allah ya fishi da su ne ya ji ba daɗi fa qama fa kharaja da suka ga aka ga fuskar manzo Allah ya bata to kowa duk wanda ke zaune wurin ya za su yi da su wannan zura musu ido wannan kalle su wannan harare su sai suka tashi suka fita fastaqbalatuhuma hadiyatu labanin bayan sun tafi sai aka kawo manzo Allah kyautar nono fa ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi atharihima shi manzo Allah ce ku je ku kirawo su sai aka je aka kirawo su faraddahuma fasaqahuma sai ce ku zo ku zauna ga laban ku shiga nono ku sha kowa ya sha fa alimna annahu lam yaghdab alaihima sai muka san cewa ashe ba fushi manzon Allah yayi ba an ga tarbiyyar manzon Allah ko za iya karfin hali ana koya a hankali eh قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثني شيبة ابن هشام الراسبي قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجئ امرأته وهي حائض في لحاف واحد na tambaya na ce mutum matansa na haila ya zo su kwanta a cikin mayafi ɗaya faƙala amma na hannu ala umar fa na hajjuru hunna iza huyyazan sai ce amma mu iyalansa yin na umar muna kaurace musu ne to wannan maganan ya saba ma hankali ya saba ma nasi ya saba ma abin da suke yi da abdullahi dan umar yake yi ke sa in sanadin ya inganta shi a ce sha ne wannan ba za a yi aiki da shi ba قال أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا باب لي في درجوة ومتي أنا كي أنا ولا كو أشا كو أي وان كانش فقال ما لم تكن جنبا ما تكن أو حائضا ما تكن جنبا كي ترى لا تبكو هايلا بقى to ko haila ne ko janaba ke tare da ita ai baya nuna cewa ruwan ya zama najasa قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن غيلان عن الحكم قال تضعه وضعا يعني على الفرج تضعه وضعا ويزي يرغم ما تسحر يدوكي أبنا إسي دورا كان الأورة متكا بشجر بشجر دشي أتكي to wannan abin da ya faɗa kenan kuma wayansu malamai suna ganin ya halatta to sai dai ka'ida na malamai balle malaman malikiya shine saddu zari'a duk wanda ke da sha'awan da yake sha'awan matarsa tana cikin haila a ce mishi ya ɗauki abin nan ɗin shi yana gogawa kan abin nan ɗinta ai da wahala ba da yushiku an yarta kan ra'i yar'a haula hima yushiku an yarta afi kuma yace isnaduhu sahihun wa akhrajahu ibn abi shayba babu fi ar-rajuli ma lahu min imra'atihi wa hiya ha'idun min tariq waki'in an sufyan bi hadha al-isnad wa lafdhuhu la ba'sa an tadhahu ala al-farj wa la tudkhiluhu fihi ai zai karfin hali sosai kenan قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana runguman matarsa suna haila idza kana alaiha izarun yablughu ansafal fakhizaini in ta daura zani da zai kai rabin cinyanta aw rukbataini mutajizatan bihi ko guyoyinta guda biyu ta kare al'aurarta da shi to an ji wannan gugurbayar da aka ta yi babu wani babi alha'idu tamshutu zaujaha mace tana haila za ta iya ɗaukar matsayi ta taje kan mijinta yana cikin masallaci ya miku kansa ta taje masa قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تتي كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض na kasance ina taji gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin kasancewa ta ina haila قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال كن جواري بن عمر يغسلن رجليه وهن هيض ويعطينه الخمرة معنى ينقوم أبناء عمر ابن عمر suke wanke mishi kafafunsa su gaggara mishi kafafunsa sa'annan kuma su mika masa sallaya ma'ana su mika masa sallaya yana cikin masallaci kenan ku قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أوتى بالإناء na kasance ana kawo min mazubi ƙwariya ko kofi ko mazubi na ruwa ko abin sha fa'aza ufami fa'ashirabu wa ana ha'idun sai na ɗauka na sa baki na bakin ƙwariyan ko kofin ko menene na sha alhalin kasancewar na haila sai manzon Allah ya karba kuma ya kafa bakin shi inda na saka baki na ɗin shi ma ya sha فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على المكان الذي وضعته فيشرب in kai mata haka sai ta fahimci me sai ta ji daɗi ba haka bane ba ba ka kyankyaminta kuma ka mutunta ta kenan amma sai a hankali za ka yi tun da ka ɗauko zafi ka rayu cikin zafi ma'ana al'adun da ka rayu a ciki akasin yadda aka ce ka tafiyar da rayuwanka ne su kuma sun yi ƙarfi a jikinka to sai a hankali a hankali a hankali an fahimta ko ba cikin karshe abu dawo da aka zubar da wa'insu abubuwan ba aka ajiye su ba eh to da haka za a yi ta tafiya shikenan sai ka zo ka waye gari ashe da abin da ke wahal da mu ma ashe ba wani abu mai wahala bane ba mu saba bane mun saba da aka sun haka ne eh wa uta bil arq ma'ana a kawo min ruwa na sha manzo Allah karbi ƙwarya ko kofi ko roba ko menene ya kafa bakinsa inda na sha ɗin ya sha sa'an nan kuma ana akan kawo mini ƙashi da nama fa'an ta hisu a kawo min kashi da nama na karta da bakina na gama manzo Allah ya karba inda na sa bakina shi ma ya karta a wajen ya ce fa ya za'ufahu alal makanin lazi wa za fi فينتهس ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض وكان يباشرني wannan aisha ta ji daɗi duniyar nan ko to sai rashin wanda ba shi rabo shi ne yake magana a kan قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتأجن وتنبذ aka ce wai mace mai haila ai hailanta ba hannunta bane in ta wanke hannunta sai ta kwaba ma kullu sai ta dama ma abin da ta gasa ma burodi ko ta soya ma waina ta yi ma abinci ka ci ba abin da ya shafi hailanta قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ك قال كان يقول إن الحائض حيضتها ليست في يدها وكان يقول الحائض حب الحي هو tum ya aka alha'idu hibbul ina mana hib abin su tu ya aka yi al'ada ta gudana mace tana haila ma a tankace kuna nan kwana ashirin da ka za ta yi ma kome da haila ya zo mata sai ka kyankyame ta kana kyamace ta ya za ta yi da kanta eh? tu ya aka yi wannan al'adar ta yi ƙarfi a cikin mutane ya za a yi a kau da ita gashi nan ana karantawa ga abin da manzo Allah yi wannan in aka yi shi ba sunna aka yi ba in tana haila ɗebi ruwa ta ɗebi ta sha kai ma karbi ka sha ba ba ka yi koyi da sunnar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ko sunnar manzo Allah sai cikin gemo da dake wando da ijiro eh قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا ta tambaye shi zai musafa da banasare ko ba yahudi ko mace mai haila ko mai jaraba ya ce ai don na yi alwalana ba ta warware ba ko ba ba lallai sai na ji na wanke hannuna ba don ai busashe قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية ناولين الخمرة manzon Allah yana cikin masallaci sai ce ma ku yagbaiwa ki miko min sallaya قالت سيتتي أراد أن يبسطها ويصلي عليها yana son don ya shifira ya salla akai faqalat innaha haidun sai tace aini ina haila faqala inna haidaha laysa fi yadiha yace ai hailanta ba a cikin hannunta ke don ta dauko sallaya ta mi ko me laifinta kowa yace gumin ma me janaba ko me haila na jisa ne ko kafirai gumin su na jisa ne ya ya kai shiru guminsu na jisa ne قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل ابن ابن عياض عن سليمان عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله yani wa huwa mu'takifu manzo Allah yana itikafi cikin masallaci manzo Allah kuma aka ce yana itikafi cikin masallaci wal masallaci kenan masallacin annabi masallaci na biyu a duniya duka tun daga farkon duniya har gamawa yana itikafi a ciki sai mai ko kansa ta taje mishi kai ta gyara mishi kai ko ta mika masa sallaya قال أخبرنا المعلى ابن أسد قال حدثنا أبو عوانا عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريضة ويبا لي في مشي مهيلة تيم مر لا فيها الولاء قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ta ce ta kasance tana wanke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taje masa ta gyara masa kuma tana cikin haila قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد لقد كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف لقد بالتحقيق كينكو اللام موطأة للكسر قد حرف تحقيق تاكسن شيطانا وانكي منذ الله صلى الله عليه وسلم كشي ينا إتتنا هيلا شكو ينا إتكافي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سميت مغيرة قال أرسل أبو الظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض هنا هيلا ذات إما مرة لا فيها الولاء قال نعم وتسنده وتسنده ذاتي مزيحنا أي بقى نجسة بتي الولاء بعد هل نواكي ممتوع الولاء بقى ga hannun ma ana ana mika hannun a cikin masallaci masallacin annabi kuma wa tusnidu qala la fa qultu lil mughira sami'tahu min ibrahima qala la qala abdullah wa tasnuduhu ya'ni fi salati to yace cikin sallah shi sai yace a قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة قالت إني حائض wanzu Allah ce kimi ko min sallaya sai ta ce ai ina haila ne qala innaha laysat fi yadiki yace ai ita hailan ba hannunki take ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به ما يوم تتنا هيلا ستدي بروا تشا تبرقوا أتكي زاي الولاد روان فضحك وقال نعم سيدا ريايتي تميزيهنا ميزيهنا قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن هرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها na tambayi manzo Allah matata tana haila zan ya ci abinci tare da ita karshe ka ci abinci tare da ita menene قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جارية أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول إني هائض أبلا دا عمر سيتي ما كو ينقصى تميكو مسا مصلايا أتكم مصلاتي فيقول سيتشي عيتنا هيلا فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله to ai hairan ki ba kan tafin hannun ki yake ba sai ta dauka ta mika masa قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا yace ya manzo Allah za ta abinci da mace mai haila yace wa iyalai na su gashi wata iyalai na tana cikin haila kuma yanzu za mu ci abincin dare insha Allah قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة sai babu laifi ai don mace tana haila ta ɗauki sallaya ta mika ko ta taba sallaya wajen sallah me yake ciki ai ba wani abu bane mara kyau ba ko sai kawar babi kuma yace babu mujama'atil ha'idhi idza tahurat qabla an taghtasila in tana haila an hana ka saduwa da ita to yanzu hailar ta ɗauke amma ba ta yi wanka ba tukun kai kuma gashi ka zo ka zo kuma a takure ko to ya za a yi zai iya saduwa da ita ko ba zai iya saduwa da ita ba amma tsananta suka ce a a sai ya yi wanka sai ta yi wanka sai ta yi wanka waɗansu suka ce babu laifi kamar a hanaf ke قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل إن تسأل كذا مجن تبزي سألو لإتبا سإنتاي وانكا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء قال حدثنا محمد بن يوسف, يوسف قال سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل فقال لا فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما قال تستتاب don ta takura ma mijin kenan ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد ولا تقربوهن حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اتصلن قال إيه إيه يا كهجة حتى يطهرن هل سيسوي ونسأل كيسي jini ya tsaya ko to shi kuma anan wala takrabuhunna hatta yatuhurna sai ce wanka ko me ya hada wanka nan da wancan jini ha eh menene tsarkakanta jamme mace eh in jini ya dauke bata tsarkaka ba ce eh a'a in ba ta yi wanka ba akwai haila tare da ita kenan a'a akwai haila tare da ita kenan babu Mm-hmm. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى يطهرن قال إذا انقطع الدم حتى يطهرن قال إذا انقطع الدم مجاهد ابن جبر كما قوة تكمي تكين تفسير ابن مجاهد دواه كينا فإذا تطهرنا قال اغتسلنا قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تحل لها الصلاة yace a'a sai in sallah ta halatta mata yaushe sallah ke halatta gare ta in ta yi wanka قال أخبرنا المؤلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا الحجاج ابن أرطاه قال سألت عطاء وميمون ابن, ابن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قال لا يغشاها حتى تغتسل إتي بزيسا بيتما حسيتا يوانكا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل متن ما تستا كركك daga cikin haila kafin ta yi wanka sai sadu da ita qala hiya haidun ma lam taghtasil yace matukan ba wanka ta yi ba tana cikin haila wa alaihi al-kaffara zai kaffara wa lahu an yuraji'aha ma lam taghtasil wai zai iya raja'a ta matukan ba ta yi wanka ba ma'ana maganar tasu ta yi ƙarfi da yawa ko in ailan ta ɗauke sai in ta yi wanka in ba ta yi wanka ba wai tana matarsa zai yi raja'a ta kenan wayannan mazhabin su kenan ko ra'ayin su kenan suke faɗa eh ai ne eh zai yi kafara na wanda ya sadu da matarsa tana haila قال أخبرنا المؤلف بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها زوجها مين انت مزيد سأبلك وسيتها يوركا قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن حبيب أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرصد ابن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطول فيه حتى يمر يوم يا زلمة أنت ما كان شكو إيه قال أخبرنا يا بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها to wani hukunci kuma ke jini ya ɗauke sai ga mijin kuma ya sha'awa ta sai ce sai ta wanke sai ta wanke gaban ta sai sadu da ita ta yi wanka ta yi tsarki sai ta wanke jini sai sadu da ita قال أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال سمعت شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبك أي sassauci ga mijin ashabak shine sha'awa mai karfi ta tashi ma mijin sai ta wanke jinin sai ta yi tsarki sai sadu da ita ba sai ta yi wanka ba قال أبو محمد أخاف أن يكون أخطأ وأخاف أن يكون من حديث ليس لا أعرفه من حديث عبد الملك قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي شأوى من حرفي تتأشبش ها؟ duk waɗannan kaji an ce manzon Allah ya ce matsaloli ne da suke faruwa lokacin babu fatawoyin na sahabbai to sai a dama farko abinda ake nema nas daga littafin Allah ko nassi daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sunna kuma mun san mecece sunna qaulun wa filun wa taqrirun manzon Allah ya fada ko ya aikata ko kuwa a'a ya ga an ya tabbatar ko ya san an ya tabbatar abin da ake ce ma sunna kenan an fahimta in an samu wannan to shi kenan in ba a samu ba saboda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa sun faru to waɗanda suka halarci wannan sabai wace fatawa suka bayar akai sai a je a nemi fatawoyinsu an fahimta to sai abubuwa suka faru bayan sahabbai sahabbai ba su ba da fatawa ba akai kuma dole shari'a ta yi magana a kai sai a je ina sai a je tabi'ai da suka halarci wannan wace fatawa suka bayar a kai saboda kar al'amari ya zama kowa ya yi abin da ya ga dama kowa ya faɗi abin da yake so an fahimta to in ba a samu ba wa'annan ba a samu ba sai a je ana nan ana nan har a zo ga manyan malamai ashabul mazahib kamar imamu abu hanifa imamu malik ibn anas imamu shafi imamu ahmad ibn hanbali ابن جرير الطبري إساك بن راهويا سفيان الثوري عطاء بن أبي رباح سقا سنن برجك مذهب بين با وند يغزا مذهب مالكية كو شافية كو أنا سيدي سو أبن دي فارشيني almajiransu ba su ya ba su je ba su yawata a duniya ko gari ko sun yada mazhabin ba amma mazhaban suna nan cikin littafi ba din kamar ishaka ishaka bin rahoya abokin wane ne imamu ahmad mazhabin shi bai gaza maga- mazhabin imamu ahmad ba to mazhabi kuma in ya samu goyon baya da karfin mulki ko kuɗi sai ya yadu yanzu wani- wani mazhabi ya fi yaduwa Ham- hanabila saboda me saboda suna da kudi saudiya suna da kudi a buga littafi a sai a bayar kyauta a buga lit- a bayar kyauta ba- ba haka bane ba to su waɗancan malaman ba a samu haka ba dangane da su amma mazhabin su har suka bar duniya yana nan mudawwarun fil kutub yana nan cikin littafi kamar mazhabin zahiriya ibn hazmin zahiri dawud zahiri tare suka da su imamu shafi'i suna kallonsa suka sami shi ido ba yadda za su yi da shi don magana yake kan ilimi ba jahilci ba suka kyale shi ibn hazmin ya zo shi kenan ya yada mazhabin a duniya to yanzu mazhabin sai ya yi kaɗan shekaru arba'in baya ko da biyar ko hamsin akwai wani abu turabi zahiri a jidda shi ne yake shi ne hamili liwa'i mazhabi zahiriya shi ne sunan shi abu turabi zahiri za ka kullum zai zo radio ma'udiya ya yi wa'azi ya ta abu turabi zahiri shi ai mutum na da ilimi baya jin tsoro fa ba ruwan shi da saudiya suna bin mazhabin hanabila da a'a malami ne sai bayyana ra'ayin shi ya faɗa nassi ne gashi ba haka bane ba to tun daga gare shi kuma ban ja- ban ga wani wanda yake ba da ƙarfi akan mazhabin zahiriya ba to da haka mazhabobin suke sau suke suke karewa amma suna nan cikin littafai yadda ka san wannan mazhabi haka wancan mazhabi haka duk suna nan a cikin littafai to dole a nemi fatawarsu saboda kar mas'ala ta zamo fauda rikici da hayaniya da hargowa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa kamar yanzu halin da ake ciki ko in aka ce azumi ya kai kafin a gama ko a yi sallah ka kara- ka saurari tafsirai ka saurari karatu- karatuttuka za ka yi mamaki abubuwan da ke faruwa an fahimta to shi yasa ake son sai a koma ga littafin Allah da sunnar ma'aiki in babu mai sahabbai sun yi magana kan wannan mazhabin mas'alar da ta faru bayan manzon Allah abinda suka faɗa shi za a ɗauka a yi aiki da shi shi ma in sun yi ijma'i akan mas'ala amma in wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza dukkan su sahabbai ne ba wanda maganar su tafi wani ƙarfi sai dai arba aka ce alaikum bi sunna alaikum bil ladzina min ba'di alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di aka ce abdu alaiha bin nawajiz to shi yasa ima- abubakar siddiq da umar al-faruq da uthman da ali in suka yi ijma'i akan mas'ala to kowane daban sahabi ya faɗi wata mas'ala magana su za a ɗauka don suna da ƙarfi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma su hudun in aka samu abubakar da umar suna kan mas'ala ko usman da ali su sawar su idan alaikum billazaini min ba'di abi bakrin wa umar to shi baya nuna cewa su sayyidina Usman da Aliyu ba maganar su a ciki a'a aka ce zikru fardin min afradil am yu'akkid wa la yukhassis ma'ana yana karfafa maganar su ne Abubakar da Umar to haka ulafa'ul arba'a kenan sai sauran sauran sahabbai baki daya don sahabbai duka ba sa jin tsoron kowa abinda suka sani tashi suke su faɗa ba abinda zai zai ba su tsoro shi yasa in sahabbai suka yi shiru shikenan in sahabbai ba su abinda suka faɗa abinda suka sani kenan ko suka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsoro baya hana su faɗa to shi yasa ake dogara kan maganganun su to sai aka zo kuma manya-manyan malamai da babu wani abin da ya ɗauki hankalin su a cikin rayuwar duniyar nan abin da suke nema yardan Allah madaukakin sarki su ne manya-manyan tabi'ai kamar Umar bin Abdul Aziz Ibn Shihab Zuhri manya-manyan tabi'ai abinda suka faɗa wa'ansu suna ganin kirista wa'ansu sun shiga cikin sahabbai kamar Sa'id ibn al-Musayyib ana ganin wa'ansu sahabban ma ba su yi shi ilimi ba sosai Sayyidu tabi'i ne ke Sa'id ibn al-Musayyib an fahimta don har cikin ilimin hadisi aka ce summal marasilu siwa sahaba laysat bi hujjatin ladal isaba illa marasilu sa'id ne sabat لها اتصال السند بعد إذ فتشت to za a shiga sabon babi ko za a yi ɗauka a tsaya nan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم